اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أوا مسلمي ci gaba da karatun da muke cikin wannan littafi mai albarka bayan an samu kusan sati biyu Allah bai kaddara ba karatunmu a cikin shi gashi a wannan lokaci Allah ya ka ya kaddara sati wancan wanda ya gabata mun karanci muna cikin babil fara'id babul fara'id babi wanda yake bayanin al'amarin gado abinda Allah madaukaki ya kattaba ya kaddara ya rubuta wa kowa na abin da ya cancanci ya samu idan wani nashi ya rasu mahaifi ne ɗa ne uwa ce kaka ne jika ne abinda ya kama da haka muna ƙalƙashin hadisi na umar bin khattab radiyallahu anhu in mace ba mun karanci hadisin amr bin shu'aib an abihi an jaddi hadisi na 981 za mu tashi kan 982 قال المؤلف رحمه الله وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه an samu wannan hadisi daga Umar ɗan Khattab wanda yarda Allah ta ƙara tabbata a gare shi qala sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yaqul naji manzo Allah wanda tsira ya Allah da amince su ƙara tabbata a gare shi na cewa ما أحرز الوالد أو الولد فهو لعصبته من كان abinda mahaifi ko ɗa ya taskantar da shi ya same shi gaba ɗaya fawwal ya asabati to wannan na asaba ne kuma mun ga asaba su ne wanda suke da dangane ɓangaren namiji wanda duk wanda ya kaɗe ta daga cikinsu zai iya kwashe dukiya wannan shi ne ake cewa asaba man kana kowane ne daga cikin asibai na قال رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه إمام أبو داود ده إمام النسائي ده ابن ماجه سكر ويتو ونا حديث وصححه ابن المديني وابن عبد ال... وابن عبد البر ابن المديني ده ابن عبد البر سكا ingantar da wannan hadisi na'am wa ana abdullah ibn umar radiyallahu anhuma qala an samu wannan hadisi daga abdullah ibn umar wanda yarda Allah ta ƙara tabbata a gare su kala ya ce kala nabi sallallahu alaihi wasallama manzo Allah wanda tsirayen Allah da amincin shi su ƙara tabbata gare shi ce alwala'u luhmatun ka luhmatin nasbi nasabi la yuba'u wa la yuhab walici shine mutum iya da bawa ya ɗautar da shi yanzu shi yake da walicin shi ma ya zamanto mai gidan shi ne wannan wali ce tamkas tsoka ce daga tsoka ta dangane kama alaƙa da take tsakanin ɗa da uba ko mahaifiya da ɗa ko abin da ya kama da layu ba a sai da wannan walici ba za ka so ka ce ba a wani na ɗautar da bawa tun da walici na na ni a walicin shi a hannuna yake na sai da ma kawo kaza ba a haka nan wala yuhab kuma ba a kyautar wannan walici ka ce ba wani na baka kyautar walicin bawa na bawan da aka diyauta suwa ne rawahul hakim imam hakim ya fitar da wannan hadisi min tariqi shafi'i an muhammad bin al-hasan an abi yusuf daga hanya imam shafi daga muhammad dan hasan an abi yusuf daga abi yusuf sahibin imam shafi'i ne وصححه ابن حبان ابن حبان ينقلت دون حديث وعله البيهقي imam al-bayhaqi ya ce hadisi ne wanda yake da illa sai dai imam al-albani ya kyautatar da shi a cikin irwa al-ghali qala rawahu shafi'i fi musnadihi wal hakim wal bayhaqi kana hakim a cikin mustadrak kinshi wal bayhaqi a cikin sunan kinshi wa ibn hibban a cikin sunan kinshi ma wa wanzur al-irwa yace mu duba irwa al-ghalil kalkashin hadisi na 1668 قال وعن أبي قلابة عن أنس أنسى مونا حديثي لغا أبو قلابة لغا أنس دم مالك وأن يبدأ الله تقار تبتع قريش قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم maza Allah wanda tsirayen Allah da amincin shi su ƙara tabbata a gare shi ya ce, Afradukum Zaid bin Thabit, wanda ya yi ku ilimin gado, dukan sahabbai suna da ilimin gado, amma a cikinsu akwai wanda ya yi huce, to shi ne Zaid bin Thabit kamar yadda maza Allah sallallahu Alaihi wasallam ya faɗi. Akhrajahu Ahmad wal arba'atu siwa Abi Dawud. imamu ahmad da sunan ashabu sunan su guda hudu sai kawai abu dawud bai fitar da shi ba kenan imamu tirmidhi da nasa'i da ibn da abu siwa abu dawud abu dawud ne bi da ibn majah abu dawud ne bai fitar da shi ba qala wa sahabu tirmidhi wa ibn hibban wal hakim imamu tirmidhi da ibn hibban da imamu hakim suka ingantar da shi wa wa'illa bil irsali babul wasaya sai dai an raunanar da wannan hadisi da hadisi ne mursal da kuma a cikin mursal kin ma sahihi ne mai da muka gani imam al-albani ya ingantar da shi a cikin silsila sahiha kalkashin hadisi na 2224 wa ibn umara radiyallahu anhuma an samu wannan hadisi daga abdullahi dan umar wa'anda yarda Allah ta ƙara tabbata a gare su, anna Rasulallah sallallahu Alaihi sallama ƙala, na'am, wasaya, jam'u wasiya ne, wasaya, nan cikin babi na wasaya, wasiya ke, ko bai kawo muku shi nan. A sabu babul wasaya, na'am, nan nan kuskuren bugu ne aka yi suka gama shi da da wannan hadisi wanda illa bil ihsan قال المؤلف رحمه الله باب الوصايا babi wanda yake karantar da mu wasici jami'i ne na wasiya alwasiya ta kuma wasiya galgadi ne na alkhairi ko dai zamanto wanda ya wasici iya da wani abu wanda zai ce idan na mutu a wawa na kaza ko kuma a yi abu kaza bayan mutuwarka wannan shi ake cewa wasiya na'am me ce قال الشيخ عبد المحسن الحمد العباد حفظه الله شيخ Abdulmuhsin bin Hamdul Abbad wannan malami na daga cikin bulbudin malaman hadisi wanda suka yi saura a duniyar da aka sani na malami na karantarsuwa a masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mutum ne wanda shekara sun ja in ka ce min Abdulmuhsin ya dora a shekara 120 bana ce a amma kuma har yanzu iya gwagwarmaya kuma rijal kutubu sita akan shi sai bukhari sai muslim sunan tirmidhi na sai ibn majah ya abu daud ba wani rawi wanda zaka ce wane ne bai ce ma ba wane kuma ga darajar shi kuma alhamdulillah min bab zikir falala kuma nan babu wata rana face sai mun je wajen karatu ne tsakanin magruba da isha yake karatu a cikin masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma kana neman bulbudin masu tsoron Allah hallo ka zo wajen shi ka mas'alar da ƙanana almajirai za a tambaye shi in iya shakku zai ce ban sani kuma ya tsaya shine yake cewa wal wasaya jam'u wasiya wasayakin nan taro ne na wasiya wal wasiyatu hiya ahadun khas alkawani ne na daban alkawali wanda ya zamanto keɓantacce ya kunu fi ma ba'da al-maut wanda yake kasancewa bayan mutuwa idan za a yi shi a raye idan an mutu a zartar da shi hada huwa al-maqsud bil wasiya Allah yace wannan ita ce manufa da wasiya an takuna li shay'in muta'allaqun bil maut ta kasance na daga wani abu wanda yake rataye da mutuwa aw tabi'un lil maut ko kuma wanda yake biye da mutuwa aw ya'ti ba'da al maut ko kuma ya zo bayan mutuwa sawa'un kana itqan aw thuluthan ko ya zamanto ɗiyautaswa ne da in na mutu a ɗiyautaswa ne bawana ya zama ɗa ko kuma ɗaya kashi ɗaya daga cikin kashi uku na dukiya sulusan aw istikhlafan ala shay ko kuma ya ce iya da wani matsayi ya ce in na mutuwa na shine matsayina madadina ya annahu kulluhu yata'allaqu bima ba'da al-maut domin dukkan wannan abu na da alaka da abin da ya zo bayan mutuwa aw ma yakunu fil hayati fala yadkhul fil wasiya amma abin da yake da alaka da rayuwa to baya shiga cikin wasiya li'anna al maqsuda wal murada biha shay'un yusa bihi likay yunfad wa yu'malu bihi ba'da al maut domin manufa da ita al murad biha shay'un yusa bihi wani abu ne wanda za a yi wasiya da shi likai yunfadu wa yu'malu bihi ba'da al-maut domin azartar da shi ayi aiki da shi bayan mutuwa qala ali ibn umar radiyallahu anhuma an samu wannan hadisi daga abdullahi da umar wa an yarda Allah ta ƙara tabbata a gare su anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama qala yace lalle manzo Allah wanda tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصى به فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده متفق عليه قال ما من ما زال صلى الله عليه وسلم ما حق امرئ مسلم me yayi haƙƙin mutum musulmi lahu shay'un iya da wani abu yuridu an yusa bihi fihi iya so ya yi wasiya a cikin shi nan kodo lokaci abin iya cikin hankalin shi ya kamata in yi wasiya da abu kaza idan ya zamanto iya cikin wannan yanayi bai dace bai yi bitu lailatai ne ya yi barcin dare guda biyu ya kwana kwana guda biyu illa wa wasiyyatuhu maktubatun indahu face sai wasiyar shi tana rubuce a wurin shi dan mene alkhairi ne yake so ya zartar bayan mutuwa ya san lokacin da ajali zai zo mai bai sani ba kenan rishin sakaci yin sakaci a nan bai dace ba zaran mutum iya da wani abin da zai wasiya to ya gaugawa ya rubuta wannan ya rubuta wannan wasiya muttafaqun alaihi wa hadisi imam al-bukhari da muslim suka fitar da shi sai kuma kan mu mance akwai kurakurai da magada wanda ake cin gado suke mutum ya yi wasiya a kan cewa in na mutu a ba ɗana wane kaza kaza da kaza. Zala sallallahu Alaihi wasallama na cewa la wasiya tilil wari. Inda mutumin da zai gade ka ne to babu zancen ka bai wasiya. Za ka ba shi abin da za ka ba shi ka ba shi tun kana rayu. Kuma shi ma ka yi adalci tsakanin biya. Ka ba wannan ka ba wannan. Amma bakka keɓewa ne ka ce in na mutu wasici ne a ba wani kaza ko wannan mutum ya yi wannan wasici ba a zartar da shi wa sa'ad bin abi waqas radiyallahu anhu an samu wannan hadisi daga sa'ad bin abi waqas wanda yarda Allah ta kara tabbata gare shi qala yace qultu ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam nace ya manzo Allah wanda tsira ya Allah da amincin ka kara tabbata gare ana zu malin ni fa ma'abocin dukiya ne ina da dukiya ina da kuɗi ina da dabobi domin dukiya ba kuɗi ba ne ba za ku shi duk abin da za a ce wannan arziki ne wala yaruthuni illa ibnatun li wahidatun ce kun ba wanda yake gado na sai iyata ɗaya tak afa atasaddaqu bi thuluthi bi thuluthai mali zai iya yin sadaka da kashi biyu daga cikin kashi uku na dukiyata thuluthai mali qala la zala sallallahu alaihi wasallam ya ce mai a'a قلت أفأتصدق بشطره zan iya yin sadaka in raba shi tsaka in ba da kashi guda in bar wadiya ta kashi guda qala la zala sallallahu alaihi wasallam ya ce mishi a'a qultu afa atasaddaqu bi thuluthihi zan iya kasa shi kashi uku in ba da kashi guda in bara mata kashi biyu qala Zala sallallahu Alaihi wasallama sai cewa sa'ad al-thuluthu wa thuluthu kafir nan caye al-thuluthi a a ƙala al-thulutha wa thuluthu kafir kashi ɗaya daga cikin kashi uku ka bada sadaka to kashi ɗaya daga cikin uku shi ma iya da yawa a nan malamai suka hudu hukuncin cewa mazala sallallahu alaihi sallama bai ce mishi a'a ba amma ya ce mai kakkamance wannan ma kashi ɗaya daga cikin kashi uku na da yawa amma bai hana shi ba sai aka samu cewa duk wasiyar da za ka yi ta dukiya in ka mutu a bada kaza a bada kaza za a yi lissahi in abin da ka wadi ya huce kashi ɗaya daga cikin kashi uku wannan ma ba a zartar da ita za a bada dai kashi ɗaya daga cikin kashi uku mazala sallallahu alaihi wasallama ya gaya mai sababi qala innaka an tadhara warathataka aghniya a ce ka bar magadanka suna wadatattu suna da dukiya khairun min an tadharahum alatan yatakaffafuna nas shine mafi alkhairi da ka bar su talakawa suna miƙa hannu ga mutane suna roƙon mutane nan ka yi sadaka da dukiyarka gaba ɗaya ko kashi biyu daga cikin kashi uku ya yi yawa inda kana da magada in ka bar su da talauci zuwa za su yi sai ka roƙe-roƙe suna barace-barace kuma wannan in ba larura ba musulunci bai yarda da haka nan ba muttafaqun alaihi wa hadisi imam al-bukhari da muslim suka fitar da shi وعن عائشة رضي الله عنها أن سمونا حديث دقى عائشة أم المؤمنين ودر الله تكار تبتا أدريتا أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم ونمتن يازوا من الله صلى الله عليه وسلم سنت كنت عليك قال جاء مبينا أنه سعد بن عبادة يازو بياني يازو تيا ونمتن سعد بن عبادة عبادة bin Samit kenan faƙala ya ce ya rasulallah ya ce ya manza Allah sallallahu alaihi wasallam inna ummi ftutilat nafsaha walam tusa ftutilat nafsuha dan cewa mahaifiyata an rasar da ranta kenan ta mutu kamar mutuwar da za ta zo kai tsaye mutuwa ta kai tsaye an kala ai ukhidhat fatlatan ai matat baktatan ta mutu kwatsam kai tsaye walam tusa kuma ba ta yi wasiya ba wa azunnuha law takallamat tasaddaqat ni kuma ina kyautata zaton cewa da dai za ta yi magana to da ta yi wasici a yi sadaka a falaha ajirun in ta saddaktu anha tana da lada idan na yi sadaka a madadinta na mata sadaka ƙala na'am manzala sallallahu alaihi wasallama ya ce mishi eh muttafaqun alaihi wannan hadisi Imam Bukhari da Muslim suka fitar da shi wal lafzu li Muslim kuma wannan lafzi na Imam Muslim kaga da dan albarka wanda yake son mahaifan shi da alkhairi ba ɗiyan zamani ba wanda fata suke mahaifin su ya mutu ci gado shi kaga bata yi ba amma ya iya da imanin cewa inda za ta samu dama ta yi wasici da kahinta mutu da ta yi wasici ta yi sadaka kuma yake gani a'a tunda tana da wannan abu bari ya yi ƙoƙari ya yi mata sadaka da tunanin da yake tautata da yake wa mahaifiyar cewa idan ta mutu zai mata za ta yi mata sadaka kuma haka kuma wannan babu sadakar da ta yi sadakar da iya za su wa mahaifinsu mai mutu duk tare-taren mutuwar da za a yi na sadake-sadake kwana uku sati kwana arba'in shekara wallahi da wahala mamace amfani da ita domin ba abu ta farkin da ake son mamace amfani da ita amma da zaran ɗayawa mahaifin shi sadaka da sunan Allah maɗaukaki ya kaiwa mahaifin shi lada Allah ya karba domin na daga cikin ƙalƙashin awwaladun salihun ya duhula domin ɗa aiki ne na mahaifa nan kamar sadaka jariya ce a yanzu قال واللفظ لمسلم لفظ وننا إمام مسلم وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه عنه قال an samu wannan hadisi daga abi umama albahili wanda yarda Allah ta ƙara tabbata a gare shi qala sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yaqulu naji manzon Allah wanda tsirayen Allah da amincin shi su ƙara tabbata a gare shi na cewa inna Allah qad a'ata kulli dhi haqqin haqqa wala wasiyata liwarithi azumin karanta wannan hadisi cewa manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce lalle Allah madaukaki ya ba kowane ma'abucin haƙƙi haƙƙi ba kamar yanda turawa ba da ƴan goyen turawa kafirai suke nema a rogazar da tsari na gado a musulunci suna nema a daidaita mace da namiji balma wasu nema suke mace ta yi namiji gado sun mance cewa a musulunce mace a ɗan fara take da namiji komin matsayinta in uwa ce in babu mijin taɓiyanta suna nan su za su ɗauki nauyi in kuma ba haka ba ƙarne da ya yi ita dai mace a musulunci tana da gata kuma kasancewa musulmi sun yi sakaci a wannan babi bayya kasancewa sababi ne a suka ta shari'a sai a waiwaya a ga laifin a yi amma ba a tsarin Allah maɗaukaki ba shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna Allah qad a'ata kulli bi haqqin haqqahu fala wasiyata li warithi Allah madaukaki ya tabbat ya ba kowane ma'abucin haƙƙi haƙƙin shi babu wasiya ga wanda yake cin gado rawahu Ahmad wal arba'atu illa an-Nasa'i wa hassanahu at-Tirmidhi ay wa hassanahu al-Ahmad at-Tirmidhi wa qawahu bin Khuzaimah wa bin al-Jarud رواه الدار قطني من حديث ابن عباس رضي الله عنهما وزاد في آخره إلا أن يشاء الورثة وإسناده حسن سنتي إمام أحمد da ashabu sunan suka fitar da shi sai imamu nasa'i kawai bai fitar da shi ba kuma imamu ahmad da imamu tirmidhi suka ingantar da wannan suka ce hadisi ne mai kyau wa qawahu bin khuzaimah وابن الجارود ابن خزيمة ابن الجارود سكت أروف ود وانا حديثي ورواه الدار قطني هل إمام الدار قطني يا رويت وانا حديث من حديث ابن عباس رضي الله عنهما دقى حديث عبد الله بن عباس وانا يبدأ لنا تكاد تبتا درش حديث وانا نا أبي أمامة يا زوج دوتا حنيا دقى عبد الله بن عباس وزاد في آخره أتشكي وانا رواية عبد الله بن عباس سيدنا كرشي إلا أن يشاء الورثة sai in magada sun yarda sun amince wa isnaduhu hasan ne ce kuma isnadin shi mai kyau ne wa an mu'adh bin jabal radiyallahu anhu an samu wani hadisi daga mu'adh dan jabal wanda yarda Allah ta kara tabbata a gare shi قال قال النبي صلى الله عليه وسلم yace annabi wanda tsira ya Allah da amincin shi su ƙara tabbata a gare shi yace inna Allah tasaddaqa alaikum bi thuluthi amwalikum inda wafatikum ziyadatan fi hasanatikum sani Allah madaukaki ya muku sadaka da kashi ɗaya daga cikin kashin dukiyoyi a asali da mutum ya mutu baya da dukiya baya da haƙƙi a cikin wannan dukiya amma Allah madaukake sai ba da dama kahin mutum ya mutu iya da haƙƙi na sulusi ya yi wasiya cewa a cikin wannan dukiya a ba da kashi ɗaya daga cikin kashi ko ƙasa da haka inda wafatu ziyadatan fi hasanatikum ba don komai ba saboda dade ga ladaddakin rawahu darqutni imam darqutni ya fitar da wannan hadisi wa akhrajahu ahmad imam ahmad ya fitar da wannan hadisi wal bazzar da imam bazzar min hadisi abi darda daga hadisin abu darda wa ibn majah da ibn majah min hadisi abi huraira daga hadisin abu huraira wanda yarda Allah ta kara tabbata gare su wa kulluha da'ifatu sai dai kowanne kowace hanya da tana da rauni lakin kad yuqawwi ba'daha ba'da sai dai shashan ta na karfafar da shashi sai zamanto hadisi ya dauki hukuncin hasan shi yasa mun ga taliki a can ka annahu hasanahu ya ce hasan ne saboda قال وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح الجامع قال حديث ندبو دليل بقي da 33 قال المؤلف رحمه الله باب الوضيعة babi wanda yake bayani ko hukuncin ajiya wanda za ka ba da ajiya a matsayin amana a ajiye mace wa na amur bin shu'aibu an abihi an jaddihi in ce wannan irin isnadi hujada ake ce ko kuma silsila daga da da kaka daga mahaifi da kaka عن النبي صلى الله عليه وسلم daga annabi wanda sira da amince Allah su kara tabbata gare shi college man udiya wadi'atan falaysa alaihi dhaman dukkan wanda aka ba wata ajiya aka ba shi amana ajiya to ba ya da ramko in abin ya lalace ko ya bace Allahumma sai in yayi sakaci misali an baka ajiyar kuɗi ka kai ka ɓoye inda adatan nan ake ɓoye kuɗi mai nema sai ya sha wahala zai gamsu ɓarawo aka yi katari ɓarawo ya bincika ya ɗauke kuma an tabbata daman ba a ba mai ajiya sai an yarda da amana ko ka san mutumin da yake mace amana ka ba shi ajiya ka ba shi a asali in ka ba mutum ajiya kana kyautata cewa lamantacce ne mutum ne mai amana to idan ka ba shi ajiye wani abu wannan abin da aka ajiye ko aka yi gobara ko aka yi ruwa ya lalace ko kuma ɓarawo ya zo ya ɗauke ya sace baka sa shi ranko sai dai kawai in sakaci ne da gare shi ka ba shi ajiya ya ajiye a hili aka ɗauki wannan tabbat sakaci ne amma ba haka ba al'amari ne na wannan sai zamanto babu ranko قال أخرجه ابن ماجه وإسناده ضعيف إمام ابن ماجه يفتر شيء كما إسناد شنا دروني سيدي إمام الألباني يا حسن الدشي قال وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله في الإرواء أتكين إرواء الغليل تلقشن حديثنا دبون دليب يلد أربعين دبقل وباب قسم الصدقات تقدم في آخر الزكاة malam ce akwai babi na rabon zakka sadakat zakoki takaddama fi akhir zakka ya gabata a cikin ƙarshen babi na zakka babu qismul fai wal ghanima babi na rabon alfai wal ghanima da ganima fai ganima ce ko kuma dukiya ce wadda aka samu ba tare da gumurzu ba mikiya ne kafirai za su ji labari ga maza Allah sallallahu alaihi wasallama ya nan ya taho su watse ko kuma ba su watse ba ma su yi saranda su ce mu ba- ba- babu yayi wal ganima kuma da dukiyar da aka samu ganima da yaki ya ake aqibal jihad shi kuma zai zo bayan babi na jihad insha Allah ta'ala in Allah madaukaki ya yarda idan nan malai sai ya shiga cikin kitabun nikah kuma sai mu tsaya anan abinda muka wadi daidai Allah ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah gafarta mana rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk